صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقي الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to ɗazu na karanto mana wa'yansu rayoyi na ƙalan daga biharul anwar wanda ya ɗauko daga littattafai daban-daban kuma da yake lokacin duk ya ƙuƙure abinda na so an karanta ban iya karanta ba amma yanzu zan karanto mana ruwaya guda ga masu bukata in suna da shi- in suna da tablet ko kwamfuta in mutum ya duba aishiya ya buɗe bihar in ya yi downloading bihar duba mujalladi na 22 ya yi daidai da yadda na yadda yake hannun hanya mujalladi na 22 shafi 455 an yi maganan ah, irtihalin nabi to daga ciki nake karantowa wasiyatuhu ma- ma ya ta'allaqu bi irtihalihi ila alamul baqa sallallahu alaihi wa alihi ma damatul ardu was sama abuwa ba sai ce kuma babu wasiyatu sallallahu alaihi wa ali inda qurbi wafati to shi da ko yanzu abuwa a ciki daban-daban don mutum ya duba wannan zai ga mutum ya duba aishi'a a inda zan yanzu hadisin da zan karanta yana 465 mujalladi na 22465 ina son mutane ma- masu da shi su duba domin ba komi zan karanta ba kuma akwai sunanakin wa'yansu mutane wanda in na zo an rubuta a nan ni amma ba zan faɗi sunansu saboda ka sai mutum sai ya gani amma ni ba zan faɗi sunansu ba wannan an samo shi daga ru- ruwaya shi al'alama majalisi ya ɗauko daga littattafai biyu ne daga alamul wara da kuma eh, irshad mutum yana iya duba masu ir- irshad din akwai irshad din a cikin aishiya wannan amma in ya duba wannan na bihar din ya wadata insha Allah to ya ce wannan wannan kamar ga alamar ruwayoyi ne aka dunkula Na- in mutum ya saba karanta irshad zai ga shi yana da ruwayoyi irin waɗannan wanda ya kawo doguwar magana a jere na abin da ya faru amma sanadar zuwa ruwayoyi daban-daban da ya jinjina ya ce yana da cin abin da um, annabi sallallahu alaihi wa alihi ya karfafa ma amirul mu'minin alaihi salam na falala da keɓance shi da shi da girman darajarsa ah, abin da ya biyo bayan hajjinsa na bankwana da kuma da waɗansu abubuwa da sab- wa- wa- wanda manzo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sabunta su da wayansu hadisai daban-daban wanda suka yi daidai da ko kuma a ba- a- a hadas ba hadisai ba a hadas abubuwan da suka haddasu wanda suka yi daidai da a- a- a- ada da kadara na Allah dama Allah ya kadara su bisa saninsa da gaibu ya san la halatta wannan zai auku kuma haka Allah ya ga dama ya kyale ya auku kun ba ana fin karfin Allah bai wannan yayin da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ta kusanto ya kuma riga ya san lokacin wafatin nasa ya kusanto sai ya sanya Ali alaihi salam ya tsaya a matsayinsa ya rika gargadin mutane dangane da fitina bayansa kuma halifansa bayansa kuma ya karfafa masu wasiyansa na yin riko da sunansa da taruwa a kan sunna ɗin ba tare da rarraba ba da kuma dacewa da sunna kuma ya karfafa masu gwiwa a kan koyi da shi koyi da iyalan gidansa itira ɗinsa da yin ɗa'a gare su da taimaka masu da kiyaye su da kuma riko da addini kuma ya gargaɗe su ga barin sassaɓawa da yin ridda cikin abubuwan da ya ambata wanda ainihin ruwayoyi daban-daban suka zo da shi a bisa ittifaki da ijma'i inda a cikin abubuwan da manzala sallallahu alaihi ya faɗa har da wannan ya ce ya ayyuhan nas inni faratuku ya ku mutane ni zan riga ku wa antum wariduna alayyar hawa kuma ku za ku zo gare ni a ƙoramata ala wa inni sa'ilukum an thaqalain fanzuru kaifa tahrifuni fi fihima mutum ya duba shafi 465 ina fata an dubo masu kan duba mana wannan bakin wannan bushe na yana na cikin jirgin bushe ilan saka za ku zo gare ni a ƙoramata ala wa'inni sa'ilukum an faƙarai ku saurara zan tambaye ku dangane da waɗannan nawayaye biyu banzuru kaifa takhlifuni fihima ku duba ku gaya kuka halibce ni a cikin su biyun nan fa inna latifar khabira na ba'ani annahuma lan yaftarqa hatta yalqiyani domin allatiful khabir yana nufin Allah ta'ala ke ya ba ya gaya mini cewa su biyun nan itira da ba su rabu itira da alqur'ani da itira ke ba za su rabu ba har su gamu da ni wasu altu rabbi zalika fa atanihi kuma na roƙi Allah wannan na roƙi ubangida wannan kuma ya bani shi wato na roƙe shi isma ga iyalan gidana su zama da su da alƙur'ani ba su rabu ba har su gamu da ni kuma ya bani wannan ala wa inni qad taraktum fikum kitaballahi wa itrati ahla baiti ku saurara ni na bar maku littafin Allah da iyalan gida na itira da ahalubait yana fassara ma'anan itira fala tasbiqunahum fatafarraqu kar ku riga su kar ku wuce su ma ku bi su ne kar ku wuce su in kuka haka nan za ku rarraba kuna wuce su to rabuwa ya zo wasu don wasu za su bi ku in wani ya wuce itira wani kuma zai bi shi wani kuma ya bi itira mai aka samu kenan rarraba yau wala taksuru anhum fatahliku kar kuma ku ku takaita bayan su sai ku halaka wato duka biyu da zarbabi da sakaci duk halaka ne ko ka wuce ahlul baiti ko ka tsaya a baya baka bi su ba duk halaka ne lizimtan su ne shine mafita wala tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum kar ku koya musu addini sun fi ku ilimi sun fi ku sanin addini kar ku koya musu addini ayyuhan nas la la alfiyannakum ba'di tarji'u kuffara ya ku mutane karfa in ganku bayana kun koma kun zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd wasun kuna saran wayan wasu wato koma kuna kashe-kashen junan ku da sunan wani yaki duk alhali kun imani da ni kun bi ne ku koma yanzu kuna kashe junan fatar kauni fi katibatin ka jamr sailil jarrad ko sai ku gamu da ni a cikin runduna ka- ka- ka mujarr sailil jarrad ko kam- kamar mai gudanar da kwararan jarrar jarrar to jarrar ana ce ma runduna jeshin jarrar ku- ku- ku- ku- ku- ku ra- ku gamu da ni kun kwararo a runduna da fifi kenan masu yawan gaske amma ma'ana duk ku riga kun fan ɗari ala wa inna ali yabna abi talibin akhi wa wasiyi ku saurara ali dan abi talib shine dan uwana shine wasiyina yuqatilu ba'di ala ta'wil alquran bayan na zai yaki da wasu akan tawilin alqur'ani kama qataltu ala tanzilihi kamar ni da ne ya yaki akan saukan shi wato manzo Allah ya yaki akan tanzil su ba su yadda wani mutane ba su yadda Allah ya sauka mashi da alkurani ba kenan akan shi akan to su kuma sun yadda an saukar da alkurani amma za su yi saba akan ma'anansa akan shi kuma Allah zai yake su to sai ya ce mai wannan iyakan abin da ya yanko na wasiyar annabi kenan sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yakan tsaye da majalisai majalisi bayan bane majalisi yana ta faɗin irin wannan magana wato kun ga ba sau ɗaya kenan bai faɗa a sake tara majalisi ya sake wannan magana a sake da da ishiyan irin sa wato wasiya da abinda ku yi riko ga abinda ku rike shi in ba ka ba za ku bace sannan bisa saninsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya san waɗanda za su tada fitina bayan shi sai ya kulla ma Usama bin Zaid bin Haritha jagoranci ra'ayinsa ya haɗu a kan ya fidda waɗansu jama'a na maga- na magabatan muhajiri da ansar ya sa su a rundunansa har ya zama a madina bayan wafatinsa ba wani wanda zai saura cikin masu kwaɗayin shugabanci wannan yana karantawa da hausa ne amma da larabci aka rubuta kuma yake kwaɗayin ya zo ya wuce da ma- ya wuce mutane ya jaga jagoransu akan shugabanci ya wuce ya ci wuce ahlul bait ya zama shi ya kwaci shugabanci kuma ya i- i- ya ya- ya kuma kafa ya- ya kuma tabbatar da al- wa- wa- yastatibbu ko yastatibbu ya zama ya, ya- bayansa kuma ya halittar da wanda ya so bayan shi kuma ya, ya- ya zama domin kar a yi- wani ya, ya, ya, ya jayayya da ali akan haƙƙinsa wato sai tattara waɗannan mutane waɗan- wanda su- yake ganin suna irin su- ire-irensu za su iya yin kwaɗayin su ƙwace shugabanci su zama su suka jagoranci mutane duk sai sa a rundunar usama sai ya kul- ya- ya- ya kulla jagorancin wannan runduna kamar yadda muka ambata kuma ya karfafa musu goya lallai su fita ya umar Us- usama da ya fita daga madina tare da rundunansa ya zuwa jaraf ya kuma mali ne da aka taɓa yaƙi wanda a nan ne ma aka kashe ainihin zaid bi- zaid bin harisa baban usama ɗin ya kuma ƙarfafa goyon mutane akan su duk su fita tare da shi su bi shi ya kuma gargaɗe su n- gabarin s- sakaci da jinkiri gabarin fita to yana cikin wannan hali sai ciwonsa ya tsanani wanda a cikinsa ya wafati sai ci- ciwon ya yi tsanani da yayin da ya ji- ya- ya tsinkayi za- zafin ciwo ya mishi tsanani sai ya riƙe hannun ali bin abi ɗalibin ko wasu wasu jama'a daga cikin mutane suka bi shi ya je baƙi makabarta sai ya ce waɗanda suka bi shi innani qad umirtu bil istighbari li ahli al-baqi ni an umurce ni in nema ma mutanen baqi gafar saboda ka sai suka tashi tare da shi suka tsaya tare da shi sannan sai manzo Allah bayan aka kai shi baqi ya ce assalamu alaikum ahlul qubur li yuhanni'akum ma ma asbatum bihi mimma fihi nas ya ce assalamu alaikum ya mutanen baki to ku tayin juna murna na abin da kuke ciki yanzu daga abin da mutane za su fada ciki wato gara da kuka mutu ina nan kuka kun huta da masiban da za ta biyo bayan bayan akbalat alfitan ka kida illal mudhlib yatba'u ba'daha wa yaqta'u akhiruha awwalaha ya ce fitinoni sun bijiro sun gabato kamar duhun dare suna bin juna na farko na biyu na uku har ya zuwa na ƙarshe wato fitina bayan fitina kaga su wanda suka mutu lokacin manzo Allah yana da rai har ma kila shi ya musu sallah aka je aka business su a baki ai kaga lafiya ba sun fita to amma wanda suka rayu bayan manzo Allah wayo Allah ai ɗaiɗai ne suka shi كثير منهم في الفتنة سقطوا sannan sai manzo Allah ya ma mutanen baki ya nema musu gafara ya dauki zamani mai tsawo yana nema musu gafara sannan ya fuskanci amirul mu'minina alaihi salam sai ya ce da shi inna jibra'ila alaihi salam kana yarud alayya alqur'ana kull sanatin marra yace jibril alaihi salam kowace shekara yakan bijiro mana da alqur'ani sau kowace shekara sau daya wato yakan ce karanta masa alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe su wa qad aradtu aradahu alayya al'am marratayn bana ko wannan shekaran ya ya ce ya bi juruman da shi so biyu wato bana ya ce karanta so wa wala arahu illa li hudur ajil ni kuma ina ganin wannan ajili na ne yazo sannan manzo Allah ya ce ya ali inni khuyirtu baina hazain ad-dunya wa khuludi fiha aw al-janna yace ya ali an ba ni zaɓi tsakanin taskokin duniya da dawwama cikinta da kuma aljanna aka ce wanne kake so ka yarda ka dawwama a duniyan nan kuma a baka duk taskokin duniyan nan ko ko ka koma aljanna fahtartu liqa'i rabbi wal janna sai na zaɓi ko riskuwa da ubangiji na da kuma aljanna فإذا أنا مت فاستر عورتي فإنه لا يراها أحد إلا أكمل إلا أكمل إني إني نموت إن نموت to ka suturce al'aura domin ba wani wanda zai ga al'aura ta face ya makance sannan manzo Allah ya dawo gidansa ya zauna kwana uku yana faman jinya ciwo yana masa tsanani sannan ya fito masallaci kansa a sunkuye ya dogara a kan amirul mu'minina a hannun damansa ya dogara da fadar bin abbas a hannun hagu har ya hau mumbari ya zauna sannan sai ya ce ma'ashirin nas wa qad hana minni khufuqu min bayni azkurikum ya ce ya ku mutane lokacin tafiya bari ta hufuq yana nufin kamar irtihal kamar bayan mutane sun yada zango a wani wuri su tashi to lokacin tashi na ya riga da barin da barin faman kana lahu indi uddatun falayatini udhi iya wanda yake da alƙawari a kaina wato yake bi na wani abu wanda nace dama zan mushi to ya kawo min shi wa man kana lahu alayya daynun falyukhbirni bi wanda ne masa alƙawari ko kuma wanda yake bi na bashi to ya gaya mini ma'ashirin nasu laisa bayan Allahi wa bayan ahadun shay'un yutihi bihi khaira ku sani mutane ba babu a gaban Allah ba wani mutum da yake da wani abu na dukiya ma'ana da zai ba wani au ya sirfa anhu bihi sharra ko kuma ya tunkuɗe masa sharri da shi gobe kiyama illal amal sai aiki wato gobe kiyama ba wanda zai tsaya gaba ga Allah ya ce ya ya am- ya ba ya amfani wani ko ya ku- ya ya- ko amfani kansa ko ya gu- kauce ma wani cuta sai fa in aikinsa ne ayyuhan nas la yadda iya mudda'in wa la yatamanna mutamanni wallazi kad- ya ku mutane kada wani yayi wata da'awa ko kuma yayi wani buri wallazi ba'athani bil haqq nabiyyan la yunji illa amadun ma'arham ba abin da na rantsa na wanda raina ke hannunsa ba abin da zai tsamar da wani in ban da aiki da rahama Allah walau asaitu la hawaitu to ni ma da na saba ma Allah da na sulmi ku Allahumma habban lak sai yana shaida ma Allah ya Allah na isa haka da wani rudu kenan ni ya manzo Allah ce ni ma kaina inda na saba ma Allah sulmi wa zai na isar ya rabbi ma'ana ka wato yi masa sallah amma mazan Allah sallah alar wayoyi sai dai su waɗanda waɗanda su suke waɗancan su da suke batun mulki su ba su ba a yi sallah da su Amir Umar ya kabbara sallah kamar yadda ah, manzo Allah ya umarce shi ya mashi takbirat karin faɗi abin da ke ba daidai ba akwai adadin takbira da ya gaya mashi ko hamsin ne ya ce bai ce kuma bai halatta ga wani ba in ban da shi shi kawai za a mishi wannan takbira shi ma amirul mu'minin ya ya umarci imam hasan ya mishi takbira shi kamar shi kuma kamar 25 ya ce baya halatta ga wani kuma in ba shi tare ya- ya ya masa sallah mutum shida suka bi sallah su bakwai suka yi amma amma manzo Allah sallah an suna cewa shi manzo Allah ba ya masa sallah jama'a ba saboda ba su yi ba to sannan kuma a- mutane suka yi ta zuwa wafatin manzo Allah ta ya ya kasance ranar litini wannan raziya din batun takarda a kawo ranar alhamis raziya ce rawar alhamis in je ibn abbas in ji abbas kai yana ce rawar wa ma adraka ma yawmul alhamis yin masa wanka da sa masa da kabari da yin masa sallah da business masu mi kawai ke ragayo to sannan ali ma- mas- masiba masiba ka shi ya shagalta da rubutun alkur'ani su kuma nan ana batun mulki hakanan masibobi suka- suka dinga zubowa wanda sai da zahara take faɗin cewa an zuba mun musibu waɗanda da yinnai aka samu da sun zama dare wanda duk kwanakin nan saba'in da biyar ko tis'in da biyar a wani ruwaya duk ta za mu bar abin da muke akwai ziyara da addu'a akwai waɗansu sanarwoyi da na so in yi na farko akwai batun lincin ɗin taimaka tallafin 'yan uwa na sokoto wanda kwanakin baya a wannan jiya a wani munasaba nake cewa na ji an ce mutane suna yawo suna lanci ce tuba mu san maganan aje ana ta lance lance ba aro suka yi ta yan maganganu a kai to amma kuma mutane da suka yi alƙawura don haka daga baya mun maganin cewa su yan sakwatan da kansu za su kawo wani kwamiti su za su zagaya su karɓo yan alƙawuran da aka yi kuma za mu aje rana insha Allah a cikin watan rabiul awwal a rabu- rabiul thani afwa ba zai zama kar- ba ba zai zama rabiul awwal da mun so karshen rabiul awwal amma su suka ce suna cikin gare ya zama cikin rabiul thani a wani lokaci a rabiul thani za mu sa rana da za a zo a haɗu a tattaro a- a- a tattaro abin da duk aka haɗa a jimlata a faɗa sannan kuma wanda zu- kuma za su burge muran nan su zo da niki-niki da kayan miliyoyinsu su burge mutane ran ko motocinsu ko yansu abubuwa haka ko wanda suka yi tanadin gidaje masu ce gashi nan duk sun bayar insha Allah ranar sai a faɗa a cikin rabi'ul thani watan tun da yake wannan watan bai kare ba watan jibi kenan insha Allah to sannan kuma insha Allah akwai wafatin mahaifiyarmu wanda ya kasance ranar ranar asabar mai zuwa ne zai zama arba'in shi ma insha Allah za mu yi addu'a a nan a nan husainiya da kamar misalin karfe goma kamar yadda aka saba karfe goma zuwa sha sha ɗaya da rabi insha Allah an kammala amma a nan husainiya ba a gida ba kamar yadda muka yi na uku da na hudu a nan husainiya insha Allah Ah, kuma kun san abin da ya faru dangane da arba'in an yi arba'in taro ya yi taro kuma alhamdulillah aka, aka yi lafiya aka ƙara yi lafiya allah ya tunkuɗe sharorin masharanta duk bama su allah bai yadda ko ɗaya tashi ba wanda suka zo da bindigogi za su yi harbe-harbe kuma allah ta'ala bai yadda ba saboda haka an yi an gama lafiya amma an samu su masa'ib da suka faru na haɗarori na mota a kan hanyar komawa gida wanda a wajen zuwa nema kila za a tsammaci haɗura amma dai ba a samu haɗura wajen zuwa ba illa iyaka mace-macen da aka samu wanda kuma sakamakon rashin lafiya ne na wa'yansu jarirai guda biyu da wai yara biyu amma a hanya wajen komawa akwai wa'yanda suka yi haɗura wanda ya fi muni shine wanda waɗansu 'yan uwa da za su koma katsina a cikinsu akwai motar da ke dauke da 'yan fudiya sakandare kuma suna tafiya tayan su ta fice a wajajen wani wuri kusa da kankiya to kuma hadarin ya yi muni kwarai da gaske nan take dai mutum biyu daga cikinsu suka rasu sannan daga baya ɗaya cika daga baya ma ɗaya cika yanzu jimla mutum hudu kenan Allah ya musu rasu Allah ya rahamshe su da gafara sannan kuma har wala yau a kan hanyar komawa har wala ko ta yar uwa wadda ita suka zo daga Lagos ta biyo tattakin daga Kaduna daga nan kuma za ta wuce garin su Madobi akan hanya wajen daidai sabon garin Baki shi ma suka yi haɗari to ita ma dai Allah ya mata rasuwa nan take an sami mace-mace har guda biyar kenan kuma an samu wasu haɗurran wanda bai kai ga rasuwa ba kamar 'yan marumfashi sun haɗari wajen mararban kankara da yawansu an kwankwantar da su asibiti don na katsina ma a kowanne suke kwanci asibiti a yanzu da fatan allah ya ba su lafiya a kuma akwai wayansu yan kwada su koma gombe su ma sun haɗari karamar mota amma ya tsaya a mota din shi mai Allah da ya kiyaye to Allah ya kiyaye mu a cikin tafiyoyin mu da zaman mu a gida insha Allah insha Allah za mu karanta ziyara sannan kuma mu yi addu'a mu tashi na so ya zama kamar yanzu mun tashi amma dai duk ba mun gama ba ne tun da yake rana ɗaya muka aje kuma dai abubuwan da za mu so mu faɗa da yawa dole da mun yanki amma ga mai bukatan ya karanta labarin wafatin annabi sosai kamar yana cewa ga wannan wannan mai bihar ya kawo a mujalladi na 22 tun daga wannan shafi na 455 har zuwa ƙarshen littafin ruwayoyi ne daban-daban dangane da wafatin annabi in za mu karanta ziyaran annabi akan so ziyaran amirul mu'minin amma dai kada ziyarorin su yi mana yawa kuma da yake dai mana sauri kila za mu yi ziyarar ranar asabar ne don ta ɗan fi sauƙi karanta ziyarar ranar asabar mutum ya duba ziyara cikin ziyarori akwai ziyarar ranar asabar ziyarar min bu'ul amma da ɗan tsawo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصات لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤوت بالمؤمنين وجلست على الكافرين وأعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وعلى السماوات والأرضين ومن صبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك واضح الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا يقضوا به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصلي على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي تحب الضيافة ومأمور بالإجارة وأعذبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتي عند وبما استوعدكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين to sai ban kwana da annabi insha Allah kare zan ban kwanan karshe Allah ya maimaita mana wannan yini irin wannan ne rana mai kaman ta yau insha Allah da kuma shekaru masu zuwa assalamu alayka ya rasulullah a gaban wannan ziyarar ne assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya muhammad bin abdullah السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمتي اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد mun ce yana da kyau a ziyarci amirul mu'minin har wala a wannan rana saboda haka ba laifi ga ziyarar amir mai gashi nan a gaba kuma bai da tsawo assalamu ala shajaratin nubuwa والدوحة الحاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعضاد جيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المخدكين بك والخافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين wannan ba zan ce hada yau muka ba saboda ainihin ba ranar lahadi ba ne yawa don wannan wannan wannan kalman ta ta ranar lahadi ne insha Allah sai dai in ce ya maulaya ya amiral mu'minina أنا ضيفك في هذا اليوم يونا يونا وجارك فأدبني يا مولاي وأحجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومع ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوت منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلتي عندكم وبحق بني عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين إن شاء الله insha Allah abubuwa da dama dai dole mun yanyanke saboda ƙurewar lokaci amma ba duk da dai lokaci ya ƙure kuma duk kun ƙosa ku tashi ku koma gida to amma duk da haka dai ba za a tashi ba sai an ɗan wurga wa'yansu ba malamai saboda amfanin da suke yi kun sanar laraba na baku labarin wa'yansu makasa ko da wani sunan shi hamza nuhu da wani sunansa abdulhamid habu to airan na ranar laraban nan rannan shi hamza nuhu din nan ya sheƙa barzau cikinsa da daddare ya kulle ai bai sha bai sha ba to kai abdulhamidi a mutum da ka ji dan uwanka na ji an ce shi ma ya firgita sosai da ya ga ɗayan ya mutu to ka gani allah ya sauke tirma wannan abin to kuma harola akwai wani shi ma ah, wanda aka gayyato shi ya zo ya kisa shi ya ƙi zuwa shi yake gaya ma wani abokinsa dalilin da ya sa ya ƙi zuwa yanzu ma sun neme shi ya gudu daga aikin security ya gudu ma sosai ba sai inda yake ba ya ce ya yi mafarki ne ya ga wani mun a cikin mafarkin ya ga wani mutum kato ya ce sai ya zo sai ya fizge ransa yana fizgewa sai wurga a wuta to yana cikin wutan sai ya farka to ya ce in ya sansana fatan jikinsa yana jin zafin ƙaurin ƙuna sai ta kansa ya ce ba da shi ba wannan aiki to san yanzu ba su san inda yake ba kusan inda yake ba ya gudu ya kashe wayansa an nemi shi ke shi ya ce in ya sansana fatan jikinsa ƙaurin ƙuna yake ji insha Allahu saura oku da ebele na ma- na ma ji wata magana suna nu- suna nufin za su ta da fitina a zaria domin wani jami'in tsaro daga abuja ya bugo ma wani dan uwansa yana nan zaria ya ce daga ranar asabar din nan zuwa alhamis ka kiyaye kasuwa ka kuma kiyaye gosulo in kuma da hali karka shiga bas in ma da hali karka fito sam daga ranar asabar zuwa alhamis Allah ya mai da mummunan ainihin su a kansu in mun ji kiris dama mun san waye kun san yanzu mun sani insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم يا من سبق علمه ونفض حكمه صل على محمد وآله وأذل حلمك عن ظالمي وبادره بالنقمة وعاجله بالاستئصال وكفه لمن خره واقصصه بريقه واردد كيده في نحره وخذ بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم واصرفه روح الراحة واشدد عليه الوطأة وخذه بالمخنق وخرجه في صدره ولا تثبت له قدمه ونكله واجتثه واستأصله وجبه وأنزع لباس نعمتك عنه والبسه الصغار واجعل عقباه النار بعد محو آثاره وسرد قراره واسكنه دار بواره اللهم بادر اللهم بادر اللهم عجل اللهم عجله ولا تؤجل اللهم خذ اللهم خذ اللهم اصلحه التوفيق اللهم اصلحه التوفيق اللهم لا تنحنح اللهم لا تؤخر اللهم عليك به اللهم اشدد قبضتك عليه وبك اعتصمت عليه وبك استجرت منه وبك تواريت عنه وبك استكفيت دونه وبك استترت من ضرائي اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداتك واكفني بكفايتك كيده وكيد بغاتك اللهم احفظني بحفظ الإيمان واصبر علي سترك الذي سترت به رسلك عن الطواغيت وحسني بحسنك الذي وقيتهم به من الجوابيت اللهم أيدني منك بنصر لا ينفك وعظيمة سرك لا تختل وجللني بنورك واجعلني متضرعا بدرعك الواقية وكلعني بكلاءتك الوافية إنك واسع لما تشاء وولي من لك توالى وناصر من إليك آوى وعون من بك استدعى wa kafi man bika stakfa wa innaka al-azizul ladhi la yumana'u amma yasha wala hawla wala quwwata illa billah huwa hasbi alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي ولا اهلك وانت رجائي وكم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري ويا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعماء التي لا توصى عددا صل على محمد وآل محمد وارفع عني شر الأعداء نعم أنت شر فلان وارفع عني شر الأعداء وشر من أرادني بشره بك أتبع في نحري أستعيذ من شره أستعين عليه فاكفني شره بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم رب السماوات السبع وما أضلل والأرضين السبع وما أقلل رب العرش العظيم رب محمد وآله الطاهرين أعوذ بك من شره وأعوذ في نحري أسألك أن تؤتيني خيره وتكفيني شره بمنا كرهي اللهم إني أسألك بنورك وعزك وجلالك وجميع معاليك أن تأخذ من يؤذيني أخذ الزلزلة أخذ الرابية أخذ الدمدمة أخذ وبيلة وبيدح تبطش به البطشة الكبرى انتقم منه اجعل كيده في تدريل ارسل عليه طيرا ابابيل والقه في الحطمة الكبرى خذه اخذ عزيز مقتدر اللهم اهلكه هلاكا عاجلا كما اهلكت عادا وثمود اللهم قمه بالبلاء غمه وطمه به طمه وارمه بيوم لا مرد له وساعة لا انقضاء لها يا قاسم الجبارين أنا إن شاء الله ما إن فلان بن فلان أما وإن أشرارين بس كيف سكنتوا لشرورنا قريم كشا كشا ني تاشا تاشا بما بمين وانين وانين يكي الله يسنش كوما وانشي shi a kansa muke addu'a Allahumma innahu qad shaharani wa nawaha biyal makan wasrif anni sharrahu bi suqmin ajilin yashghulu Allahumma qarrib ajala wa qda athara wa ajil dhalika ya rabbi as-sa'ata as-sa'a dan kuma ya ce in kunta ta'lamu annahu innahu ya'lamu man zalamani innahu عليم بذلك اللهم إنك تعلم من ظلمني وبغى علي اللهم فابتله ببلاء لا تستره وبفقر لا تجبره وبسوء لا تدفعه وسلط عليه من لا يرحمه اللهم قرب عجله واقضى أثره وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة حق محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد da ba dun kun gaji ba da na ƙara addu'o'i a ɗanka insha Allah insha Allah اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خرجك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطيب وأطهر ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على أحد من أنبيائك ورسلك وعلى الكرامة عندك اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسير رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر باب الحوائج اكل به حوائجنا الله وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التكي الجواد وعلي بن محمد النكي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك وأخذوك وعبدوك حتى أتاهم اليقين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رزقك وعذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وعظهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق آمين اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
can suka aiki ga manja suka aiki yara su jiya sun zane ta na wasu